علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تبارك وتعالى وراقبوا ربكم في سركم وعلانيتكم ثم اعلموا عباد الله أن شريعة الإسلام جاءت بالأحكام المناسبة التي تحقق لهذه الأمة جمع الكلمة فحق الله تبارك وتعالى المؤمنين على التمسك بحبله والأخذ بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بطاعته ونبذ كل ما يفرق الأمة على أساس عرقي قبلي تعصبي فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم رحمهما الله تبارك وتعالى في صحيحيهما من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار أي ضربه من خلفه فنادى الأنصاري يا للأنصار ونادى المهاجر يا للمهاجرين فسمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال دعوى الجاهلية ما بال دعوى الجاهلية فقال دعوها فإنها ممكنة فسمعها عبد الله بن أبي فقال فعلوها لما سمع ذلك رفع الأمر وأشاد به فوصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق إن دعوى الجاهلية هي التي ينتهزها ويستغلها أعداء الإسلام في كل عصر وفي كل نسر لتفريق أمة محمد صلى الله عليه وسلم بتذكيرهم بأجدادهم وعظم شؤونها وربطهم بالقبليات والعصبيات التي أنشئت من أجل أن تفرق بينما الإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى كره ذلك واشتد عليه ونبذه وقاومه بل إن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكتم هذا الأمر كما علق الإمام النووي على هذا الحديث في شرحه يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية قال فهي كراهة من الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك لأن دعاوى الجاهلية المبنية على القبلية والتعصبية هي التي كان يستغلها أهل الجاهلية لجمع كلمة أصحابهم ومن ينتمي إلى قبائلهم فهي أساس لتفريق الناس فاتقوا الله يا عباد الله إن أعداء الله فتحوا المجال الآن في بلدكم لدعوة الناس إلى هذا التفرق والرجوع إلى تلك العصبيات التي كانت قبل الإسلام إن الإسلام هو الجامع الحقيقي للناس من تمسك به سمع قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا من قتل في عصبية يدعو إلى عصبية فقتلته قتلة جاهلية كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الإسلام وألا يجعل هؤلاء الأعداء ناجحين في دعاواهم لتفريق كلمة المسلمين في هذه البلاد وفي غيرها من بلاد الإسلام أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wa musulmi bayan godiya ga Allah ta'ala da salati ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ina jan hankalina da hankulanku mu kiyaye dokokin Allah mu bi su sau da ƙafa mu zama musulmi hakikatan ƙaunan wa fi'ilan mu zama musulmi da zuciyarmu da maganganunmu da ayyukanmu mu nisanci dukkan abin da zai lalata mana lamarinmu da zamantakewarmu ya ku bayin Allah lalle musulunci shine kadai addinin da ya zo da shari'a ta haɗin kai da shari'a ta watsi da rarrabuwar kai da ƙiƙi juna da hassada da kowa ya yi ta kansa musulunci bai yadda da wannan ba da mutane a wargaje suke kowa abin da ya dame shi ƙabilarsa ƙabilarsa ƙabilarsa da musulunci ya zo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yaƙi wannan abu aka zama al'umma guda a kan littafin Allah da kuma sunnar ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam da wannan irin tarbiyya sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a shekara ashirin da hudu kawai bayan rasuwar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai da suka mallaki kusan kashi biyu bisa uku na wannan duniya ko in ce waɗanda ake gani su ne super powers a wancan lokaci sai da musulmi suka iya ruguza su da iya makami da yake hannunsu na takobi saboda ƙarfin imani da biyayya ga hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam don haka ya ku bayan Allah babu abin da zai tselar da ku daga kowane sharri sai biyayya ga wannan addini da riko da shi a zuci da maganganu da ayyuka a cikin gida a tarbiyyar 'ya'ya a wajen aiki kasuwanci laiburanci da sauran hanyoyi na neman na kai wajibi a yi rayuwa ta musulunci sai kaga Allah ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali amma a cikin al'ummar da tsafe-tsafe shi ne babban abin da suka sa a gaba kowa kwaɗayinsa ya ture ɗan uwansa kowa hassada kowa ni kaɗai ni kaɗai in samu da ni da ‘ya'yana to babu yadda za a yi zaman lafiya ya samu muna roƙon Allah ya tsare mu daga cikin hanyoyin da makiya addini suka bi domin su lalata mana zamantakewa su hana mu haɗin kai shine amfani da ƙabilanci da tuna mana tarihin baya kafin haɗin kai ya faru a nuna mana wannan yanayin shine abin alfaharmu shi yasa kullum tunaninsu su tuna mana gargajiyarmu ta kafin zuwa musulunci su tuna mana lokutan da iyayenmu da kakanninmu can baya ko musulunta ba su yi ba wasanni aikame da mu irin waɗanda za su tuna mana ƙabilanci su raba mu da addinin musulunci sai ga shi an zo kamar yadda ba yau kawai muka fara faɗakarwa akan wannan lamari ba amma saboda zurfin da abin ya fara yi a cikin mutane musamman waɗanda suke bin abin da ake kira hanyoyin sadarwa na zamani masu sauƙi na saduwa sauƙi wajen yada maganganu sauƙi wajen yada manufofi an yi amfani da waɗannan abubuwa wajen tuna mana halin da muke ciki kafin zuwan musulunci na bambanci da maganar gari-gari da ƙabila-ƙabila da launi-launi Allah ta'ala ya gaya mana a cikin alƙur'ani aya ce daga cikin ayoyinsa wa min ayatihi khalqukum daga cikin ayoyinsa yace halittarku sannan ya ambace daga cikin ayoyinsa har yanzu ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum bambanci da ke tsakaninku ta bangaren harshe da kuma launi Allah ya halicce mu ne muka zama mabambanta don abin ya zama mana da sauƙi wajen sanin juna ba don mai amfani da shi cewa shi ne sama da komai a rayuwarmu ba wannan ba haushe ne wannan ba fillashi ne wannan kanuri wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan kaza wannan abin Allah ya bambanta mu ba don mai faɗa da juna ba ba don kowa ya ɗauka babu wani ɗan adam sai shi ba babu wani mutum ɗaya babu wata ƙabila ɗaya da za ta bugi ƙirji ta ce ita kaɗai ita ce al'umman nan gaba ɗaya mu ne al'umma mabiya kuma masoyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam don me za mu bari maƙiyanmu su zo su raba mu kullum ƙoƙarin haɗa faɗa ake yi tsakanin hausawa da fulani da tsakanin kaza da kaza da kaza me yasa ba a zancen ma sauran kabilun saboda dama tarihinmu ake hari tarihin da'awar da shehu usmanu dan fodiye yayi a ce a cikin wannan al'umma an samu wasu mutane waɗanda ba musulmi ba suka shiga rigar ƙaryar hausawa zalla suna kiran mutane cewa su ɗauki gaba da fulani da adawa cewa su ne maƙiyansu ai su suka danne su dama suna zaman su lafiya fulanin nan wato shehu usmanu dan fodiyo wani ma ya ɗauka shi ya kawo musulunci shehu usmanu dan fodiyo ba shi ya kawo musulunci wannan ƙasar tamu ba amma ya same shi ya yi baya karantar da shi da riko da shi da aiki da shi a cikin rayuwar musulmi ya yi baya ya sakwarkwace shi yasa ya tashi ya zabura wajen ilmantar da mutane ya tara maza ya musu wa'azi ya tara mata ya musu wa'azi duka don a samu tafiya akan hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam amma yanzu an zo ana tuna mana wai a wannan ƙasar tamu wani mutum ya buɗe baki ya ce shehu usman wai ɗan ta'adda ne abinda wasu suke yi a zamanin yanzu na kama mutane a biya fansa da shiga da su daji da kisa da zalunci wanda har fulanin ba su bari ba amma ana so a nuna cewa aikin shehu dan fodiyo ne saboda a sa mu kyamaci junanmu gaba ɗaya mu har gitse mu tashi mu yaƙi da juna kuma ƙasar mu ta lalace a zuba ido a kalle mu a yi farin ciki a zuba ruwa a ƙasa a sha saboda tsabar murna cewa al'umman nan ta mu ta lalace wannan sallar da muke shigowa masallaci ne shine babban abin da ya dame su ba sa so a faɗi la'ilaha illallah muhammadun rasulullah don haka suke amfani da irin wannan dama na su rarraba kanmu su tuna mana abubuwan jahiliya jabir ɗan abdullahi kamar yadda al'imamul bukhari da muslim suka ruwato yana cewa wata rana muna dawowa daga yaki sai tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai wani daga cikin muhajirai waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina ya dubi bayan wani daga cikin mutanen madina ya buge shi ko da hannu ko da ƙafa shine kalmar kasa'a kasa'a shine mutum ya daki bayan ɗan uwansa to shi kuma mutumin madina sai ya ɗaga sauci ina 'yan uwana mutanen madina al'ansar sai shi ma ba muhajirin mutumin makka sai ce ina yan uwana muhajirai ma'ana in an ji wannan kira to kira ne dama a taho a kawo min dauki ga wani zai cuce ni shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan sai ya ce wa ma balu da'wal jahiliya me ya same mu kuma ake da'awa ta jahiliya a cikin mu da'awar jahiliya shine al-imamun nawawi a sharhinsa yake cewa ya ambaci wannan da'awar jahiliya ne ya kira ta da'awa ta jahiliya saboda ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan abu saboda su mutanen jahiliya in suna son su cimma burinsu to sai su kira na kabilanci shi kuma kiran kabilanci yana hada kai ne a ƙarƙashin iya kabila guda ɗaya ko ɗan uwanku ya yi zalunci ya kashe wani sai a rufe ido a kau da kai sai a taimaka masa akan wannan zaluncin maimakon a haɗu da al'umma baki ɗaya a dankwafe wannan kisa da ya yi da wannan mummunan laifi da ya yi a'a sai a taimaka masa akan laifinsa yaya za a yi kuwa wancan ya ga ɗan uwan ya ga wanda ya kashe masa uba amma saboda ƙabilarsa sun kare shi ya kasa taɓa shi kun ga in an bi wannan to ba za a zauna lafiya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyamaci wannan abu to take kuwa sai shugaban munafikai ya ji wannan kalma sai ce a'a a ce har sun yi amfani da wannan lamari to ai kuwa mun samu dama shine labari ya kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine har a lokacin yake cewa لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل yake cewa in ku muka koma madina to lalle wanda suke su ne mabuwaya masu ƙarfi sai sun fidda waɗanda suke makaskanta shine labari ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gaya masa shine Allah ya saukar da suratul munafiqun aka jero wannan abubuwa da suka auku kun ga yadda munafikai kullum suke amfani da raba kai da kabilanci wajen al'umma ta wargaje tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai yayin murna da wannan abin da ya faru tsakanin muhajirun da kuma al-ansar don haka ya ɗan uwa musulmi na ambaci wannan kissa ne dan faɗakar da mu samari da ba san tarihi ba ba ku karanta ba saboda an daina karantar muku da history a makarantu musamman samari mazansu da matansu da a yanzu ba su da wata hanya ta samun ilimi sai wannan wayar kuma a wayan nan mai yada maka wannan abun baka san fuskarsa ba baka san daga ina yake ba baka san ko mai kallon gabas bane ko makiyin gabas sai ka rudu amma iyayenmu da suka san tarihi sun san cewa daga jin wannan abu to ƙararrawa aka fara kaɗawa don a kawo al'ummar mu ƙarshe ba abin murna ba ne ba magana ce ta haƙoƙi da sauransu ba yanzu ina shehu usmanu ɗan fodiyo yake da har wani zai ce yana neman haƙƙinsa a wurinsa kai ka san ta da fitina ne don haka ya jama'a musamman kamar da na ambata samari ku komo zuwa ga dattijai ku kusance su su ba ku labari tarihi ku zo gun malamai su gaya muku yadda karantarwar musulunci take a rayuwa ta zamantakewa in muka bar wannan abun ya ci gaba to fa ba mu san lokacin da kun ga an ja wasu daga cikinmu an ba su makamai daga ƙasashen waje abinda ordinarily ɗan adam ɗan najeriya a irin talaucin da muke ciki irin makamin da ba zai iya samu ba an ɗauka yana hannun wasu a cikin wannan kuma a hankali za a tada irin wannan fitina a samu wasu su ma su koma gefe su ma su ce su ne hausawa kawai su ma sai kuga an samu wasu mutane sun aiko musu da makami ya Allah muna roƙonka karka bar wannan abu ya auku shikenan sai kuga al'umma ta ta hargitse waɗannan da suka shigo cikinmu daga ƙasashen waje suke yada waɗannan abubuwa sai ka neme su ka rasa shikenan mu kuma mu hau kan junanmu ƙasashe nawa aka wargaza da irin wannan abu kowace ƙasan ana san wargaza ta akwai hanyar da ake bi shi yasa bature tun lokacin da ya zo colonialism da ya zo mulkin mallaka dama kafin ya zo ya turo wakilansa waɗanda suka binciki ƙabilu da tarihin kowace al'umma suka rubuta suka gaya wa iyayen gidansu don haka an san kowace ƙasa ga irin composition ɗinta ga irin ƙabilun da take da shi da aka tashi a taron da aka yi a 1884 da makamancin wannan lokacin da aka yi wa tandar ƙasashen afirka ba a lura da wannan abun ba sai aka da ƙasashe aka haɗa ƙabilu daban-daban wuri ɗaya suka zama ƙasa guda don kar a samu zamantakewa mai kyau yadda har abada haɗin kai ba zai samu ba saboda su ta yaƙin juna wannan abin shi ne aka yi mana dabara to tun da mun fahimta don allah kar mu bari jahilcinmu ya sake dawowa ya sa a yi wasa da hankalinmu a jefa mu cikin tashin hankali da damuwa mu zo mu yaƙi junanmu mu manta da la'ilaha illallah muhammadun rasulullah da ta haɗa mu mu zo muna yin ɗa'a ga waɗanda ba musulmi ba ne suka shiga riguna daban-daban suke kiran mu mu zo mu yaƙi junanmu mu yi faɗa da junanmu a kan asasi na ƙabilanci da kuma irin waɗannan abubuwa saboda zafi da lokaci da ya ja za mu saurara a nan dole zancen faɗakarwa ce wannan mafasudinta a ci gaba da jan hankalin mutane akan wannan barna da take laɓaɓowa take damun mutane muna fata Allah ta'ala ya kashe ta daga mafarinta kada ya bari ce mana tasiri Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين يا ألا من روقنك ألا كبر متكين زمن لا هي لكنت يا أنكلي لحد كيد سنجونا يا ألا دك وندا يكن وani kintsi yake so ya kunna mana wata wuta da ba za mu iya kashe ta ba bal za mu yi amfani da ita wajen ƙona ƙasarmu da lalata ta ya Allah muna roƙonka kame da sharrinsa kansa Allah ka hana shi tasiri Allah kada ka biya masa buƙatunsa ya Allah duk inda ya zauna da waɗanda yake tarbiya da waɗanda zai baiwa makami don su warga da tsakaninmu ya Allah muna roƙonka Allah ka jefa saɓani a tsakaninsu Allah ka hana su zaman lafiyar da za su kinsa wa wasu sharri ya Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa kanmu Allah ka haɗa mu akan musulunci musuluncin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka sanya manyanmu su zabura kada su yi shiru akan wannan lamari su bincike su tattauna akan su baza ma'aikata a cikin mutane su san me yake gudana a kyautata zatona an san waɗannan abubuwan fiye da yadda nake ambatawa amma jan hankali ne wannan lamarin wasa da shi mun ga abin da zai iya kai muna addu'a ga mai alfarma sarki musulmi a makon da ya gabata irin maganar da ya yi akan wannan lamari ya nuna jagoranci mai kyau da kuma cewa har yanzu muna da hof abun sarakunanmu ba za su bari a yi amfani da wannan lamari su yi shuru su bashe ta tafiya har al'umma ta lalace ba a tashi a yaƙi wannan maganar ƙabilanci da 'yan hausa zalla al'umman nan tamu a haɗa kanta da hausawan da fulanin da bare-barin da yarbawa da inyamurai da duk wanda yake da la'ilaha illallah muhammadun rasulullah ɗan uwanmu ne muna son sa a ko'ina yake to duk abin da zai haɗa mu Allah ya tabbatar da shi duk abin da zai wargaza mu kuma Allah ya wargaza shi Allah ya wargaza masu yin sa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar qumu ila salatikum yarhamukum